بحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى لا نمسك ولا كراتمنا سيرة النبي واتو نبي ورحمة سيرة ودروس وعبر نبقى مالمي الدكتور محمد الثاني عمر حفظه الله تعالى za mu kai shafi na ɗari da tamanin da shida muna cikin gazuwatul ahzab yakin ahzab wannan muka ce shine yaki na uku idan ka ɗauki yakin badar ko hud sai kuma ahzab to shine ma ne ke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam as-sulha ma'al mushriki kokari kokarin da annabi alaihi salatu wasallam yayi na wajen yin sulhu tare da mushrikai kowa ya san kamar da muka faɗa a baya sai da aka yi kwanaki kusan wata ɗaya ana zaune an yi tafo tafo ana jiran tsammani ba a yi yaƙi ba ga yunwa ga sanyi ga iska su kafirai suna tsallake wannan yakin gwalolo ya hana tsallakowa su kuma musulmi nan suna zaune ba abinci babu kuma abubuwan da zai wadatar da suna rayuwa to yayin da aka zo nan gabar annabi ali da aka kula ya ga halin da musulmi suka shiga na wahala to sai ga kotun ruza ya kawai domin wahalhalin da musulmi da suke ciki a takai da musu to lamma akhara alaihi salatu wassalam kasrat al-ahzab yayin da annabi ali salatu wassalam ya ga yawan wannan rundunar domin ba kuma ta cewa muka yi yawan rundunar ahzab na bangaren kafirai su dubu goma bangaren musulmi mutum dubu uku kaga sun yi tiribulan din su ma har da yan kai cewa inda faɗan za a yi ma sun fi karfin su a bauta gani ido saboda haka wa daula da kisa da kuma tsawon tsarewar da aka yi musu wa ma da zana bil muslimina da kuma yana abin da ya saukar wa musulmai min karbin na daga damuwa wa shiddatin na tsanani shirya na amma ne ce ra'ayu khaffafa addatta ala al-madina sai annabi alaihi salatu wasalam ya ga cewa ya kamata ya sauƙaƙa wannan tilastawa da takurawa ga mutanen madina ya an yi sani a gasfa na cewa ya je ya yi sulhu da mutanen gasfa in ba kuma ta ba mutane dubu goma nan banu gasfa ɗan kabilar banu gasfa su suka zo da mutum dubu shida sun fi kowa yawa wanda wanda suka yi musu jagoranci game da mubarak turi ya kawo a cikin littafin da al-haikal maktub shi ne ke cewa uyayna ibnu wato hizin da kuma haris bin au wannan mutum biyu su suka yi jagoranci wannan mutum dubu shida suka zo suka hada akan wancan ragowar kafiran su dubu hudu sai suka zama mutum dubu goma kenan to shi ne ma ne yake cewa to sai annabi ya ce shi yana ganin gwale sulhu da wa'annan mutane domin kasuwan musulmi suna cikin wani yanayi wa yu'in sulusa siwani madina to ga sulu in ya tashi sulu zai ba su sulu sai bisa uku na kayan marmarin madina duk kayan da marmarin da yake madina za a raba gida uku a ba su sai bisa uku wa yansarifu an adil musulmi domin su kauce su ba da hanya ga barin musulmi su kyale musulmi وشاور على ذلك السعدين sai shawara ga sa'adu guda biyu mutum biyu wayanda suke sa'ad su ne shugabannin aus da kasra sa'ad bin mu'az shi ne shugaban aus sa'ad bin ubada shi ne wato shugaban kasra sai idan al-ausi wal kasra shugabannin aus da kasra radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yadda fa kana ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah in kana lahu amaraka bi hada idan Allah ne ya umarce ka da cewa wannan abu da ka zo da shi a raba kayan marmarin madina gida uku a basu kashi ɗaya fasama wada domin ji kuma za mu biyayya wa in kana shay'an tasna'uhu lana idan ko wani abu ne da kake yi don kawai mu don ka dace da mana mu ji daɗi saboda ka ga wahalin da muke ciki fala hajata lana bi ba mu da bukata ba ne mutum shi annabi yana yi ne dai ya ga halin da suke ciki ya wata samu ku suke cewa da karkun na na anu hakika mu mun kasance wa haula il qawmi da wa'annan mutanen ana shirki billah wato yana nufin su sa'ad autu da kadiran suna nufin da fa tare suke da baluga tufa wajen mai yin shirka ga Allah wa ibadatu al-awsan da kuma bauta wa gumaka tare suke wa hum la yasma'una ba ta taba kwaɗayin an ya kulu samarata na daga a wancan mubaraku cewa an ya kulu min a samarata shi kuma wani a sai an ya kulu samarata da shi wato wani kayan marmari ba ta sha'awar illa kira in ba lokacin da aka yi musu saukar baki ba kiran shi ne saukar baki abin nufi ausu da kadirar in ji da sa'ad suka ce ba ma ba su komai daɗin ba sai dai idan sun zo mana a matsayin baki mun sauke su to shi ne suke ɗan samun wani abu da gare mu ci au bai'an ko kuma su saya ta hanyoyi da suke samun kayan marmari da gare su kenan hanyoyin nan guda biyu fa hina akramana Allah bil Islam daga lokacin da Allah ya kara ba mu ya darajanta mu da musulunci ko wa hadana da wuya shirye mu da shi wa azzana bika kuma ya wato ya buwa yadda mu ya girmama mu da zuwanka wato sai ke cewa nu'im amwaluna bayan Allah ya girmama mu da kai ya shirye mu kuma je mu ba su dukiyar mu kun gane zancen nata da sun ba ma ba su ba ma ba su komai sai su ruwa a matsayin baki ko su biya ba ma ɗauka mu kai mu sai su da Allah ya karrama mu ya shirye mu ya ƙara kambama mu saboda zuwa su kawai sai mu ɗau dukiyar mu ba su wato yana da kunda da suke cikin kaskancewa ba su ba su wannan lantana yanzu to ba za su bayar ba sai ya sa kwashen ba ya ce wallahi la nu'ihim illa sai wallahi ba abin da za mu ba su in ba takobi ba ba wani kayan marmari da za a ba su fa sawama ra'ayahuma sai annabi alaihi salatu wassalam yace ra'ayin nasu sawa sawa daidai ne yace wannan abin da kuka zo da shi daidai ne wa qala yace inna ma huwa shay'un asna'uhu lakum da ma na yi ne dan da ku so na ga abin da kuke ci lamma ra'aytu al-araba yayin da naga laraba kadra matku suna harbin ku suna diban ku an kautin wahida kwansu da kwarkwatin kautin wahida shine wato kwai da kwarkwata a hausa mai yanci kenan wanda da farfata sun haɗar muku suna wato suna so su kashe mun ji wannan yamma ne ce du'a'u ala al-ahzab du'a'u sallallahu alaihi wa sallam ala al-ahzab addu'ar annabi alaihi salatu wa salam akan rundunonin nan addu'a'u tilafun azim addu'a makami ne babba lil mu'minina ga mu'minai la yamliku ghayruhu wasu kuwa la yamliku ba za su mallake shi ba wallahu azza wa jalla amara ibadahu almu'minina fi du'a'i Allah madaukakin sarki shi ya umarci bayin da mu'mine da roƙonsa wa adahum al-istijaba kuma Allah ya yi masa alƙawarin zai amsa wa huwa la yukhlifu al-mi'ad shi ko Allah baya ta alƙawari qala jalla sha'anuhu Allah mai girma da buwaya ya ce wa gada rabu kuma da auni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni na amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wannan suke girman kai an ibadati yayi an du'a'i ko ga shi za addu'a ibadati addu'a ibadati yastakbiruna an ibadati suke girman kai ga wani ibadata sai da kuluna wato wanda baya roƙon Allah ma sai da kuluna jahannama da akire Allah ya ce za su shiga jahannama suna kantancin mutane. Surat Garfin aya ta 60. Wa qala ta'ala Allah ya ce wa idza ta'alaka ibadi da zarar bayina sun tambaye ka anni game da ni fa inni qaribu to ka ga musu ana qaribu ina kusa da su. Sai Allah ya ce ujibu da'watad da'i ni kan ina amsa addu'ar ad-da'i wanda ya roke ni idan adai wanda ya addu'a idan da an mutukar ya roke ni kaga wannan akwai wani abubuwa da malamai suke faɗa a balakar balakar qur'ani da inda kalimatu su'al ta zo kalma ta tambaya ta zo a cikin alqur'ani za ga Allah ne yake cewa a ce kaza yasalunaka anil mahid sai Allah ya ce qul huwa adan wa'tazilun nisaa yasalunaka anil yatama qul إصلاح لهم خير يسألونك عن عن الروح قل الروح من أمر الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال أما دي وجن سؤال نتنبيا نا إبادة فينا الدعاء sai ki cewa kul inni karibun kawai sai kawo fa'u ta'kid fa inni karib saboda kusancin ka da Allah to dan mutum yana duba ya gama da tafsiri suna kawo wannan balaga alqur'ani kana duba wato irin wato abubuwan da ya kunsa ka san cewa lallai ibada wato addu'a ibada ta addu'a ibada ce babba idza addu'a yake cewa Allahu yakzabu inda rabta su'alahu wa bunayyu adam hina yus'al yakzabu Allah yana fushi in ka daina roƙonsa shi ko dan adam daga lokacin da ka dame shi da roƙo sai ku bata ko da mahaifinka ne kullum ka je ka ce a baka wata ran sai ga ya bata rai to shi ko Allah yake yana fushi ne in ka daina roƙon sa ba wai in kana tambayar sa ba sai ya fushi da kai to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da kyau to shine Allah madaukakin sarki yace fal yastajibu li lalle su nemi amsawa ta wali yu'minu bi bayan sun nemi amsa ku yi imani da ni inji Allah la'allahum yashhudu ko ta samu bishiriya suratul baqara aya ta 186 وقال جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه shin wa yake amsa wanda yake cikin kunci idan ya kira shi wa ya fi so sannan kuma yake yayi damuwa da bakin ciki da da wato abu mai muni wa yake yayi wannan Allah wani malamin tafsiri da ya tashi kawo wani zali ya kawo wata hikaya karkashin wannan wani bawan Allah matafi ne ya taho da guzurinsa yana tafiya a hanya kawai sai wani dan farki ya tare shi yana tare shi sai ce masa ina duk duk guzurinsa ya kawo gaba ɗaya kwace mai koyan kyale shi haka kuma sai ce ya kashe sai ce dan Allah ka kyale ni ya ce wallahi sai ya kashe sai ce to ban dama yi sallah na kula raka a biyu sai ce je ka kai ya zo yana sallah a sallar yana karanta fatiha ba abin da ya faɗo wasu ayan nan amman yujibul mutsara idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma'a Allah ya biya wannan aya yana biyawa ya yi raka ta dai ta biyu ya kuma yi yana yin sallama kawai sai wannan mutumin ya gama shiri yana so ya kashe shi kawai sai sai ya ji ara yana yin kara sai ya faɗi sai ga shi ta baya aka harbo shi da kibiya yana duba sai hango wani sai sauri ya matsa kusa da shi ce don Allah kai waye sai ce ni ne jakadan mujibul mutsara idza da'a ni ne jakadan wanda wato idan aka kira shi ana cikin kunci yake amsawa shi ya zo ya maganin sa saboda haka duk lokacin da mutum yake cikin kunci da damuwa in ya roki Allah ai duk wanda yake karatu sosai na gaske ai mun ga wannan mu'jizar ko a zaben shugaban kasa mun gani kowa da yake yayi kodo'i ya kankan da kai ya koma zuwa ga Allah ai kun ga abin da ya faru yadda ka sanni kamar ba mu ba kamar ba mu muka yi wannan yanayin ba mu muka yi kuma yanayin da kai zaɓe kai lafiya ka gama lafiya a ko ina a Najeriya haka akai Allah ya kawo wannan nutsuwar mujibul mutsara idza da'ahu li saboda ana cikin kunci kowa ya furgita to idan mutane za su rika haka duk lokacin da za a rika kankan da kai ana godobi a koma zuwa ga Allah to zai ana amsa addu'a cikin gaggawa to irin wannan muke rasawa daga lokacin da wasu za su rika jin ai kawai abubuwa su shafe su ba wani ya jin ya shafe shi kawai sai a dai su wanda suke addu'ar ba amsa ne Allah baya yi ba sai ya biya musu ta wata hanya amma daga nan da kowa ya koma zuwa ga Allah to Allah yana kallon mutane to wannan shine to shine ma da yake cewa suratul naml aya ta 62 wal jihad fi sabilillahi azza wa jalla iko jihadi don ɗaukar kalmar Allah min ashaddil mawaqif wato yana daga mafi tsananin matsayi wa azamu wa kuma mafi girma wal mujahidi fi hadhihi al mawaqif shi ma haka wanda yake jihadi a wayannan guraren kuwa shi ma ashaddu hajatan ila du'ati rabbi rabbihi ta'ala shine ashaddu haja mafi tsananin bukatuwa ila du'ati rabbihi ta'ala zuwa kiran da ubangiji kiran ubangijin sa madaukakin sarki wal intija'u ilayhi da kuma fakewa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la malja wa la manja illa al-intija'u shine wato fakewa da fakewa gurin Allah mai tsarki fa biya bi daga zuwa a wannan yakin kuwa al'azima mai girma Allah ji wa sanar halin fiha wanda wato hali ya kai a cikin wannan wani hali ya kai cikin wannan yakin kama akbara subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya bada labari yake cewa in ja'ukum min fawqikum ku tuna yayin da suka zo muku ta sama da ku wa min asfala minkum kuma suka zo ta kasan ku wa in taqatil absar kuma ku tuna lokacin da idanu suka karkace kamar a ce kowa idan zai tsuru tsuru wa balagatil qulubul hanajir sannan zukatan ku suka kai gurin da lam gurin da wato hunhun ku yake sai da zuciya ta kumburo hatta matsa kusa da hunhu saboda tsorata shi ne balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa ku karkewa Allah da tarrafi ba an samu munafukai sun rika cewa wannan shine alƙawarin da aka yi mana nan nasara ai sun rika faɗa haka wa zai yaqulu almunafiquna walladina fi qulubihim maradun ko ma wa'ada Allah wa rasuluhu illa ghurura sun rika faɗa wayannan kalmomin to shine Allah ya ce Allah da kansa ya ce wato sun rika yawa Allah da to hunalika tuliyal mu'minun Allah ya ce lallai a wannan gurin ubtiliyal mu'minuna an da rabu mu'minai wa zulzilu kuma an girgiza su zilzalan girgizawa shadida mai tsanani Allah da kan zai ce zilzalan shadida kai ka san abin babba ne a azab aya ta goma da ta sha daya faqad badala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi alaihi salatu wassalam wal muslimuna wato da musulmai sun yi iya kokarin su kullama tada'u iya wato duk abu duk ikon da za su iya fi muwajahati yakil kufuri wajen fuskantar rundunar kafirai fi wakatin da fihi al a lokacin da gashi abin ya fara fitowa lokacin da yunwa ta tsananta wal bardi da sanyi wal khawfi da tsoro kun sa abubuwa biyu ko mutane za ka zauna da su in ka sa musu abu biyu to ba za ka taɓa samu ba abin ka ba zai taɓa ɗorewa ba na farko al-ju'u wal khawf al-ju'u wal khawf in ka jefa wa mutane ciki to ka gaba da su tsoro da yunwa ba alamar ya lalace shi da za ku ga Allah madaukakin sarki ma wata hikima ta ta bai fara cewa abota masa ba bai fara kiran kadai da shi sai da ya wadata al'umma da wato koshi da kuma mai rashin tsoro ku duba ku ga tar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaydahu fi tadlil yana gama zai tayi ila fi quraish ila fi mulhinati shita'i was-sayf sai ce fanya akudu rabba hadal bai mahallin shahidi shine Allah zai hada amahum min ju'i ku bauta wa ubangijin wannan ɗakin wanda ya ciyar da ku daga yunwa wa amanahum min khawf sannan kuma sai ya amintar da su daga tsoro babu wannan bin to mutum da ya ibada salati a nan idan Allah yana so ya karya ku kuma zai kara jiwo muku ci wala nabdu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i haka dai sun kuma zuwa tun lokacin da ake zuwa karya al'umma to nan za a ce ba mu tsoro da yunwa to shi za mutane suna saban da ya kai an jefo musu wannan abubuwan to sun shiga uku tsoro da yunwa ba ka cikin abinci ga yunwa to sai a koma gaba ɗaya a yi rujuri ila Allah ta'ala to shi ne ba da yake cewa قال عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب Abdullahi bin Abi Aufa yake cewa Annabi alayhi salatu wasalam yayi addu'a ga wannan rundunonin fa kana yace Allahumma ya ubangiji munzil alkitab ya wanda ya saukar da littafi sari'al hisab bi gaggawar yin hisabi izin al-ahzab ka ruta wannan runduna haka Allah yake izin al-ahzab ka ruta ta Allahumma azimu Allah ka rusa su wa zalzil mu ka girgiza su wannan addu'ar annabi yayi a gurin kamar da ya zo a sahihul bukhari da muslim وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يا كتن جينا سوى لا إله إلا الله وحده ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah shi kadai a azza junda wanda ya wato girmama ya kambama rundunarsa wa nasara abda kuma ya taimaki bawansa wa galaba da ahzaba sannan kuma ya rinjayi dukkan rundunoni wala shay'a ba'da kuma babu wani a bayan shi babu wani abu bayan shi to sai ma da yace ma nu'aym bin mas'ud al-gadfani radiyallahu ta'ala an yanzu za a ba mu kisar nu'aym ibn mas'ud al-gadfani Allah ya kara masa yadda me ya faru da wannan ma da yace aslama hadisan ya musulunta yana dan bana bakwai matashi walam yakun khabar islamihi karim tashara ko kuma ka iya cewa aslama hadisan ya musulunta a wannan gurin shi a filin yakin a azab ya musulunta yana cikin banu ga tufan ba wannan mutum dubu shidan da aka ciwo da su to shi a gurin ya musulunta kaga a lokacin suna ji suna da karfi da komai amma Allah yake da yake ba shi shari'a sai ya musulunta ba za mu ji aka yi musulunta walam yakun khabaru islami karin ta kyar sai dai labarin musulunta ta bai shahara cikin bai watsu ba ba wanda ya san ya musulunta fa da'a ila annabi sallallahu alaihi wa sallam sai zo gurin annabi alaihi salatu wa sallam wa qala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah inni kada aslam ni fa na musulunta wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami amma ba mutane ya wanda na musulunta ba so zuwa duba nuga da fa wa murni bi ma shi ta tunda wasu sani wa kawai umarce ne da abin da kake so duk abin da kake so in yi umarce da shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce dake inna ma kadai inna ma tufidul hasr kadai anta rajulun wahid kai fa kai kadai ne kai kadai ne yace fa qatila anna kawai abinda muke nema a gurinka fa qatila anna kaje ka kawo dabara al-khizlan ba wanda muke fasara a tsoro za mu dauko ba ba shi ba fa qatila anna ka fito mana da dabara ta wajen wato wacce za mu yi amfani da ita wajen taɓar da wayancan mutanen. Dabarar taɓar da abokan gaba shine wato khizlan a nan. Matsala ta iya iyawarka kamar ya samu dabarar da za a amfani da ita wajen karya ɗan uwansa. Fa inna harba kuda domin yaƙi kan yaudara ce. Wannan hadisin gajere ne in ka zo biya wa yara sai ka tuno wannan kurum. Sai wani abu ya ba da wani sahabi wanda ake kiransa a Nu'ayb bin Mas'ud daga Tufani shine annabi yake cewa al-harbu kud'atu shine za ka sababul wurud ake cewa ko na hadisi to shine sababul wurud sai al-harbu kud'a yaki kan yaudara ne to zai ki cewa fa kharaja Nu'ayb bin Nu'ayb Nu'ayb bin Mas'ud daga Tufani da aka ce fito hatta ata bani Quraiza a sai da ya zo wajen bani Quraiza wanda su cike su ne ɗaya ɓangaren ko wanda su ne dubu biyu da wani abu ko dubu uku su kuma sun san wannan dan banu ga tafan ne daidai ko wa kana nadiman lawan fil jahiliya ya kasance abokin su ne shine nadim nadiman lawan fil jahiliya abokin su ne a jahiliya ki nu'aymu bin mas'ud daga tafani walam ya'lamu bi islamihi amma ba wasu san ya musulunta ba tam su wayannan banu Quraiza Yahudawa fakale sai ya bani Quraiza ya ku banu Quraiza kada arabtu muddi iyakum hakika kun san irin kaunar da nake muku irin san da nake muku kun sani wa khassatan ma baini wa bainakum musamman ma kun san alakar da take tsakanina da ku ko shi ne kasatan musamman ma kun za alaka da ke tsakanina da ku kalu sai suka ce sadakta tabbas ta yi gaskiya lasta inda na bi muttaham sai ba abin tuhuma ba ne a gurin ba za a yi tarayyatin ɗinka ba ba kada wani matsala a wajenmu kana sai ce innakum qad harabtum muhammadan na ta cewa kuna yakar muhammad wa inna quraishan wa qatfan quraishawa da banu qatfan kuma in asabu fursa idan suka sami wato wata dama in ta hazuha to ba wannan damar da kake gani da sun same ta in ta hazuha za su yi amfani da ita al-intihar shine in amfani da wani wato dama wa illa in ko ba haka ba in shamiru ila biladi to za su koma garuruwan shine in shamiru za su koma ai ila biladi zuwa garuruwan su raji'ina suna masu komawa wa tarakukum su kyale kuwa muhammad da muhammad fanta kama minkum shi kuma yazo ya muku ukuba Allah ya sa kuna gane abin da yake so ya harba musu yanzu yawwa wala tuqatilu ma'ahum shawara da zan ba ku kar ku yaki tare da su hatta yu'adukum rahani har sai sun ba ku jingina in dai kuna so suna so ku haɗu da su to su turo muku da jingina sannan ku yaki tare da su amma kar ku so ba kanu iska ce kana sharta bi ra'ayi ka ka ba mu da wani ka ba mu shawarar ra'ayi mai kyau wannan ra'ayin naka za mu yi amfani da shi ثم مضى الى قريش sannan zai tafi gurin quraishawa fa qala lam yati da su kada arabtu muti lakum hakika kun san soyayya ta da ku wa firaqi muhammadin da kuma rabuwa ta da muhammad ba ni ba shi kun sani kowa ya san wannan a cikin ku wa innahu qad balaga ni amr to da samu wani labari labarin wani al'amari qad ra'aytu alayya haqqan ina ganin haƙƙi ne a kaina an abulakumu nuthat lakum lalle in zo in sanar muku saboda an abulakumu in zo in gaya muku nuthat lakum dan yi muku nasiha faktumu anni amma ku koye sirri na kan wanda yace ni na faɗa ku koyi dan ina son ku ne na zo na gaya muku qalu kuma ya haska ce na fa'al za mu abin da kace qala fi ta inna yahuda hakika yahuda nadimu ala ma kana minhum suna da dama a wuta abin da ya kasance a gare su min naqdi adi muhammad na warware alƙawarin muhammad wa ashabuhu da sahabbansa wa innahum qad rasalu kuma sun aika masa cewa annahum ya'khuduna minkum ra'ayi na cewa ya karbi jingina daga gare ku yarfa'unaha ilayhi in ya karba a hannunku shi za su ba kaga yayi wannan hadin fadan gaske kenan idan ya karba a hannunku shi za su bawa dubara mu me zai ce sun mai yi mali'una hu a haiku sannan su juyo su muku taron dangi da shi da ku da su da shi da su yi mali'una hu a haiku su juyo kanku fa in za a hukum rahai da sun tambaye ku jingina ba za ta hudu kar ku ba su sun ma za ila ga tafas bai gama ba zai tafi gurin banu ga tafas wa qala lahum mithlu dhalik su ma ya gaya musu haka ثم إنهم بعثوا sannan sai suka aika ilal yahudi zuwa ga yahudawa wa qalu bi suka ce suka aika a yahudawa suka ce inna lasna bi aqi maqami wa qad alaka alqura ku sani cewa mu kam lasna bi aqi maqam ba ma wani guri da muke a tsaye wanda kada alaka alqura wanda dawakan mu wal wal khuffu da kuma wato ko kuma inna lazna bi ardin maqam wa kada alakal qura mu ba za mu tsaya a gurin da a kasar da ko gurin da kada alakal qura da wakan mu sun mutu wal khuf da raqumun ba za mu tsaya a nan ba wani hazu kawai ku tafi a tano na jiza muhammad eh har sai mun je mun haɗu da muhammad fa arsala ilayhi al yahud sai yahuda suka aika musu kace inna la nuqatila ma'akum ta ce mu ba ba za mu yaki da ku ba hatta ta ba a su ilaina rahayi har sai kuma an aiko mana da jingina falan ma da atu rusuluhum bi zalika yayin da yan aikin suka zo musu da wannan labarin kalu sai suka ce sadaka kum wallahi nu'ay wallahi abin da nu'ay ya faɗa gaskiya ne ga sun ce a ba su kaza kuma dama ya ce kaza kaza kaza ka ce to ba za mu bayar ba fa ba'atu ila yahud sai suka aika wa yahudawa ka ce inna wallahi la nursilu ilaykum ahadan ba za mu turo muku da kowa ba fa akhriju ma'ana eh menene a wajen fa akhriju ma'ana hatta nunafiza muhammadan ko yawwa suke cewa fa akhriju ma'ana ku fito wato tare da mu hatta nunafiza wato muhammadan har sai mun karar da annabi alaihi salatu wasalam shi da rundunarsa fa qala qurayza sai banu qurayza suka ce sadaqahumullah sadaqahum sadaqahum wallahi nu'aym wallahi mun rantsi da Allah nu'aymu gaskiya ya faɗa wato khadi wato fata khadal al fariqan kawai sai wannan bangarorin guda biyu tsakanin banu ga dufan da yahuda gaba ɗayan su suka samu sakewa gwiwa kowanne bangare ya kare shi ne fata kadanar falikan sai ma da yake innahu nasrullahi ta'ala li rasuli wannan ko abin da suka samu na sabani nasara ce daga Allah madaukakin sarki da manzansa wa ashabu radiyallahu ta'ala anhu da sahabban Allah ya kara muku yadda sai Allah yake wa man nasru sai ma da yake Allah yake wa man nasru illa min indillah ku sani nasara ba ta zuwa da gurin kowa in ba da gurin Allah ba فقد سخر هذا الرجل حديث الإسلام حقيقة الله يا أولي وانا متمم واتو واتو حديث الإسلام لا بالي da kuma shiga musulunci cikin farkon lokaci shi Nu'aymi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fa sala ala yadayhi ma hasala sai nan zo abin da ya faru ya faru a ta hannunsa wal harbu kuda sai annabi ya ce ma yi yaki faɗan yaudara ne kama kana alaihi salatu wasalam kamar yadda annabi ya faɗa shi za ka ce ƙarya ba ta halatta sai gurare uku ko ɗaya daga ciki shi ne irin wannan gurin kun ga gaba ɗaya abubuwan da Nu'aymu bin Mas'ud daga Dubani ya je gaba ɗaya shara da ƙarya yayi amma ta bawa musulmi nasara domin shi wannan shi ya karya kayan rinduna wanda za mu zo nan gaba mu ji kamar yadda zai faɗa shi ya karya wannan rundunar da ake tare da ita to shine ma ne yake cewa ma Hudayfa bin Yaman to an gama da Nu'aym sai Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu fil muhimmati al-azima abu da wani muhimmin al'amari mai girma kallafahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ali sallallahu alaihi wasallam ya tsora masa bi muhimmatin azima wani al'amari mai girma fi hadhihi al-ghazwa a wannan yakin أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه إمام مسلم الله قال متى wato rama ya faɗa a cikin sahihu muslim yana cewa ni ibrahim taimi ana bihi kala mahaifin ibrahim taimi yana cewa kuna inda hudaifa wata ran muna zaune gurin hudaifa ta binin yaman fakalin rajulu kawai wani a cikin tabi'ai kawai bai cewa ya lawa adrastu rasulallah sallallahu alaihi wasallam wallahi da na riske annabi qataltu ma'uda sai na yaki tare da shi wa ablaitu kuma sai an jarrabe ni a abubuwa wato irin kamar mawaka yanzu ai wani zaka ce yana ga na zo zamanin annabi da ne kaza wataƙila kuma ba ka zo zamanin annabi ka kashe Abu Jahil za ka kai domin ga misali yanzu da za a baka da tabi'i da ya ga tabi'i ba za ka ci raddin da tabi'i ya masa da ya faɗi irin wannan kalmar kawai ka gode wa Allah Allah ya yi ka musulmi yanzu kai annabi biyayya ka kaunace shi shi yake nuna cewa in ka zo zamanin sa za ka tafi da shi amma yanzu kana saba masa kullum kana surutu kuma to shine lauka da hubbuka sadika la'anatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u to shine ma da yake cewa Hudaybi yace wa wannan tabi anta kunta taf'alu zalik yace kai ne ba ta cewa za wato zaka aikata haka laqad ra'aytuna yace wallahi na gano ina gano ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi alaihi salatu wasallam lailatul ahzab sai ba shi yakin labarin yakin azab yace ina gano mu lokacin da aka yi yakin azab wa kazatna rihun shadida lokacin da wata iska da tsanani ta zo ta rika ɗiban mu wa ƙorun da tsananin sanyi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wanne yanayi shi ko annabi alaihi salatu wasallam ya je yana sallar karama su ko saboda tsaba tsoro ba wanda yake bacci ba duk a zaune suke shi da Allah ya gaya ma yi wa balagatil qulubul hanajira su eh to sai yake cewa anan mali hudaybi yake mata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يي ركع فيه سلم فيه زو سابيو yace ala rajulun yatini bi khabar al qaum shin ba a samu wani a cikin ku da zai je ba ni labarin wayancan kafiran me suke cike zai taso mun hanya cikin dare ne wajen zai dare ya raba waje waje zai gano mun halin da kafirai suke ciki ja'alahu Allahu ma'i yawmal qiyamah Allah zai sa ni ki ya ji ga diga shi ranar alkiyama a cikin aljanna wa zai je gano fatakatna Hudaybi yace wallahi gaba ɗaya shiru muka yi kafin su kowa ya shiru su dubu uku falam yudibu minna ahadun ba wanda ya baki amsa saboda tsoro amma ga wannan ya ji daɗin kiɗa kawai yana waka ko yana cewa da ya zo zamanin annabi da yayi kaza mafita kawai kai kokari ka wa annabi alaihi salatu wasalam yanzu domin ga ratin da uzairu yake wa tabi to sai yace masa ne to sai yake cewa da ji ba sakatna fa lam yudibu minna ahad ba wanda ya baki amsa sun makana da ne ta ala rajulun ya tina bi sabati kau annabi ya kara mai mai dawa kin ba a samu wani mutum a cikin ku da zai je babu labarin wayancan mutanen nan bane ta ala wallahu ma'i yawmal qiyama Allah zai sanya ki ga daga shi ranar alkiyama a aljanna fa sakatna zai bai ce muka shiru fa lam yujibu minna ahad cikin mu dai ba wanda ya amsa masa sun makana sannan ya kara cewa ala rajulun ya tina bi khabarin kau kin ba a samu wani da zai zo da labarin ya kafin labarin mutanen can ba ba ku zuwa ya kai hadi ba zai gano kawai ka leƙa ka taso amsa ne suke yi amma wato walam yajibu wato minna ahad walam ajibu sai ki zuwa walam yajibu minna ahad cikin su ba wanda ya amsa cikin mu ba wanda ya amsa to ala sai annabi ya ce ya gobe fa to a ɗaya ruwaya ne yadda abin ya faru da yayi wannan tambayoyin sai ya rika kallon su sai ce waye wannan sai ce shamsu ne wannan fa wannan fa kowa yana faɗa sunansa amma kowa kai za ka faɗi sunanka yana zuwa kan huzaifa sai ce wannan huzaifa ne shi bai tambaya ba huzaifa ya ce ina jin wannan sai gaba na ya faɗi na san wallahi sai ya aike ni daga yanayin magana kawai sai ce ya gina ya rasu wallahi sai to je kaka gani yace to amma wannan tsoron gaba ɗaya sai na ajiye da babu umarni ne bai ba zaɓi ya babu shi sa muka zauna saboda haka yana zuwa kansa sai ce kuma ya huzaifa kai huzaifa ta shi fatina bi sabani kawai je ka kafin labarin mutanen nan alam ajid gudda yace ba makawa ba inda wata makawa yace idda ani bismi inda ya kira ni da sunana an akuma na cewa in tashi wanda makawa tun da ya kama sunana to shi kenan kana yace idha fatini bi sabani kawai je ka ka zo min da labarin mutanen nan amma fa wala ta na'aru mu alayya kar ka tsokano min su ba kai ba su ba tsokana kawai zuwa ne ka gani dan a ɗaya ruwayar annabi sai masa yi ko da ka samu damar kashe wani a cikin su kar ka kashe kawai abin da tura ka lebe ko asiri shine kawai ka lebe ko asirin fadan ma wallaitu min indihi yayin da na juya baya na bar annabi alaihi salatu wasalam ja'altuka annama amshi fi hammam sai na tafi kamar zan je in kama ruwa na tafi ina dan kamar mutumin da yake dan sissinkewa haka amma wanda ya tafi kama ruwa a ta a kai dubu har na je cikin su su zuwa su wa'annan kafiran su dubu goma fara aiki a ba su biyan ya ce ina zuwa sai na ga abu su biyan ya tsili za a hu bin na zo tsanin sanyi har ya dan juya ba yana yana yin dami yana gasa kansa da wutar da suka kunna ya dan juya yana dan dumama jikinsa bayansa wa za su samu fi kabidin kaus ku zai bi ce sai na tiro kibiya na sa ta tsakiyar kwali faratu an armiyau ina nufin kawai kake shiga dama dan shi uban yakin fa zakartu qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai na tuno magana annabi cewa ya ce ko me za a yi kan tsokane su kafin taba kowa yace sai ya tuna annabi ya ce wala tad'aruhum alayya kar ka tsokano min su kar ka taba kowa walau ramaituhu annabi ya ce wallahi da zan harba wa Abu Sufyan la asabtu sai na same shi fa raja'tu sai na dawo wa ana amshi fi mithl al-hammam ina tafiya kai kace wato daga wadaki nake amma ruwaya ɗaya ruwaya zai da nuna cewa da ya je zauna a cikin su kawai kamar an sanar da abu su biyar kawai sai ce waye kowa ya taba na kusa da shi idan kowa ya taba na kusa da shi ya faɗi waye shi to kaga a nan za a kama huzai ba sai sauri ya kama na kusa da shi din makanta ya ce ana wane na ma kuma ka'idar kawai kowa ya tambayi na kusa da shi ba kowa ba ba shi ba sai ya sauri ya tambaya waye kai yana faɗin sunan zai ce to to ashe namu ne sai ya mutu wannan ɓata ba mu amma da an sake an sauri an tafke shi to da shi kenan shi ma ya tafi saboda haka wannan saurin yayi to ana wannan yanayin yana dawowa yace falamma azaitu yayin da na gurin annabi fa qabaltu bi khabar al-qawl sai na kwashe labari mutanen nan na gaya wa annabi yace wa faraktu na gama aikin da annabi alaihi salatu wasalam yayi korintu kuma na tabbata fa albatani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce faraktu sai ramto na wato na gama abin da zan yi korintu amma fa ina jin tsananin sanyi tunda ya je gurin kafiran ya fi na gurin musulmin sanyi shi sa Allah ya ce in ta kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamun sai dai bambancin naku da nasu wa tarjuna min Allah ma la yarjun in kuna jin radadi su ma suna ji to ya dawo sai nan to yana shibure yana wato yana rodari to sai annabi alaihi salatu wasalam sai to zai bi ti falbata ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fadli aba'atin kanat alai wato sai annabi alaihi salatu wasalam ya lulluba mun wannan wato barkon nasa mai falalar gaske kanat alaihi yusalli fiha wanda da shi yake sallah annabi ya dau bargon sa ya bawa Huzaifa balam azal na'iman saboda sanyin da yake da burgiti yace ban gushe ba ina bacci hatta asbahatu har sai da gari ya waye an ba ki bargon da zuwa ai dole ya bacci an lulluba masa bargo duk burgitin nan da yake ciki sauran duk ba su bacci ba amma shi Allah ya taimake shi kawai sai ya fara bacci yace har sai da gari ya waye al'azuba ta yi falamma asbatu qala yayin da zuwa ta yi sai annabi ya zo gurin sa yana zuwa kawai ya tabe yana bacci zai taba ya ce kum ya nauman to sarkin bacci a tashi kum ya nauman haka ba na'im ba ba wata siga ta larabci ya nauman ya kai sarkin bacci ta yi ba ne mutum haka za balagati shidda haka nan wannan tsananin ya kai wani matsayi biya zirga zuwa a wannan yakin mablaguwa iya kaiwa matuka wa haka la kana istijabatu sahaba haka nan amsawa sahabbai take ina nasa ala muayyin yayin da ya nuni a zawar da wato ya faɗi magana akan wani wanda ya nominatin ya nuna shi walam ya taraddad imtisalan li amrillahi ta'ala um alladhina yaqul wato babu wanda zai kokonto akan misalan ubangiji madaukakin sarki imtisalan wato misalai ne amrillahi ta'ala wato allazi ne allazi yaqul wanda yake faɗa dangane da umarnin ubangiji madaukakin sarki da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillah wa li rasul idza da'akum lima yuhyikum kaga babu mai kokonto a cikin sabai dangane da wannan aya shi za da zarar ya kirawo sai sa amsa ko me mutum yake ya wanda kuka bayar gaskiya da Allah in tajibu lillah ku amsa kiran Allah wani rasul kuma ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza da'akum lima yuhyikum da zaran ya kira ku zuwa ga abin da yuhyikum zai raye da ku to abin da ake bukata a gare ku ku sauri ku fito to sai mala yace wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa amara rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa amru afwan wa amru rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummin manzon sa tsira da abin da Allah ya tabbata gare wa kadhalika kanat dikkatu imtithaluhum lahu alaihi salatu wassalam wannan wannan shine mafi zurfin misalan su dangane da annabi alaihi salatu wassalam su sahabbai wajen amsa kiran annabi alaihi salatu wassalam misalan su irin haka suke gaba ɗayan su kuma ba wanda yake sako-sako idan annabi ya umarni kamar an kunna fitila ne in yayi hadi kamar an sake ta ne shi sa zagin sabai asara ce ba karama asara to sai yake cewa kuma mala yace falam yaftani fursatan qulu ya abi sufyan fa yaqtulu bai amfani da samun dama ba na kebance wasa da abu sufyan ballantana ya ya kashe saboda annabi ya ce kada ya kada ya tsokali kowa kada ya kisa وتذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلا كوكب من النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا يجب أن يكون المؤمنون بالله haka ya kamata wanda suka yi imani da Allah su kasance wa rasulihi da kuma manzansa ko wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla to saboda haka haka ka'idar mu'mini ya kamata ta zama sai ma ne ce nihayatu hadhihi gazwa gaba ta karshe karshen wannan yakin shi gazwatu al-ahzab wani ce lakarin harat ma'anawiya jaishul ahzab hakika a physically kowa ya gani cewa lallai wannan runduna ta ahzab ta firgita ta kuma kari wa dabba fihi mutakhazula wato sannan wato wato karewa da kaskanci ya shiga cikin su wata faruku da kuma rarrabuwa tsakanin gadufa da quraishawa banu gadufa ونزل بهم ما نزل مما أرسله الله أرسله الله تعالى sannan abin da zai sauka a gare su ya sauka a kansu dan dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko da shi mai ri'in na daga wata iska shadida mai tsanani iktala akhiyamahu wata wannan iska sai ta rika tumbuke shine iktilai ta rika tumbuke kaimomin su tantinci tantinci da suka sa sai da ta rika duk kano fitin su gaba ɗaya sai da ta rika fuffuke su wa akwa kudurahum sannan ta rika kifar da tukwanen su tukwanen da suke za a ƙato wanda za a dafa abinci kawai iskan nan da ta rika zuwa sai ta rika tunkuɗe tukunya tukunya ƙatuwa da za a yi wa mutum ɗari biyu abinci sai kawai iskar ta zo ta kifar da abincin da komai wane mutum sannan kuma wa'adfa'at niranan wannan wutar da suka kunna suna jin sai gaba ɗaya ta zo ta kaɗe ta wa rufinat rihaluhum sannan kuma ta rika kunne wato ababen hawan su wasu abubuwan da wato suka tona su wasu abubuwan duk suka bata iska ta bata masu bana da bi ma Abu Sufyan bin Rahil Abu Sufyan na ganin haka sai rika kwalla kira na jama'a kowa ya hau abun hawansa mu tafi yana ga mutum burgita Allah ya turo da wannan iska saboda haka wa rakiba jamalahu kawai abu zubiyan ya kan rakumunsa aidan yana mai juya komawa wa rada u khasire suka koma suna tafafu a tararru wa qalabu khaibina suka kuma koma suna wato marata arziki waɗanda suke tafafu har yau yahmiluna khizya suna ɗauke da kaskanci wal ara da tsiraiti wa zulla da kuma wato tabewa wal kasara da kuma asara sai ma ne wastajabu Allah ta'ala du'a rasuli sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar manzansa tsira da abin da Allah ya tabbata a gare shi yake cewa Allahumma munzil alkitab domin annabi yayi addu'a ya ce ya ubangiji wanda ya saukar da littafi sari'al hisab mai saurin hisabi an yayi a yakin a filin azab din ko mun biya azu ihzimil ahzab Allah ka rusa wannan rundunar اللهم اهديهم الله كروتا وزلزلهم كجرجز قال الله تعالى جل شعره الله جي فدا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا sai Allah madaukakin sarki ya mayar wa kafirai wato damuwar da bakin cikin su lam yanalu khairan ba samu wani alheri ba wa kafallahu almu'minina alqital lalle Allah ya kisarwa mu'minai wannan yakin Allah ya musu yakin domin ba a gwamza ba amma gashi gaba ɗaya an karya su wa kana Allahu qawiyan aziza lalle Allah madaukakin sarki shine qawiyan qawiyu mai karfi aziza kuma mabuwai wa ba da hadin gazwa bayan wannan yakin kuwa ta gayyara mizanul qawi wa tahawwala waja al harbi bane mutum wato bayan wannan yakin wato ta gayyara mizanul qawi ma'aunin mai karfi sai canja wata hawala wa dole harbi inda aka fuskanta da yakin kawai sai shi ma ya kara canjawa gaba daya wa tara almuslimuna hum alladhina yazduna al-kufar sai gashi musulmai ne suke yakar kafirai ne kon da kafirai ne suke yakar musulman sai gashi Allah ya canza komai mujahidina fi sabilillah suna masu yaki da daukar kalmar Allah da'ina nasa ila dukhul fi dini har suna kiran mutane don su shiga addinin Allah wa hiya naqlatun azima mubaraka wannan kuwa canji ne mai girma kuma mai albarka ja'at ba da fadlillahi ta'ala wanda ya zo bayan falalar ubangiji maraukakin sarki wa tawfiqi da gamdakatar dinsa samaruhu jihadin sadiq bazalat fihi nufus wato muhimmancin su kuwa da jin daɗin sa shine jihadin sadiq shine tabbataccen jihadi bazalat fihi nufus wanda aka sadaukar da rawuka a ciki wani abuwan da dukiyoyi kamar ka ce abin da yake janyo irin wannan kuwa mutane sadaukar da kansu su kuma sadaukar da dukiyarsu fi sabilillahi azza wa jalla dan daukar kalmar Allah fa kana min thimari zalika yana daga cikin wato advantage amfanuwar wannan an makkana Allah ta'ala rasulahu wal mu'minun na cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu'minai da kuma annabi alaihi salatu wassalam hatta asbahu yabduna fi sabilillah hace da suka zamto suna yaki dan daukar kalmar Allah akraj al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa ba'da gazwat al-ahzab bayan yakin ahzab yake cewa al-ana nadzuhum wa la yakduna yanzu mu za mu rika yakan su ba za su yake mu ba nahnu nusiru ilayhim yanzu mu za mu rika zuwa guraren su ba su za su zo mana ba in kun karka auna a baya ai zuwa ka rika zuwa wa har gida to sai ga yanzu Allah ya ba su karfi tabbataccen karfi su za su rika kai hari ba su za a kawo ba to wannan yana ɗaya daga cikin fawaid da fa'idodi na yakin wato ahzab wanda ina ganin ya kamata mu tsaya abin da ya rage mana kawai tsaraki ne na abin da ya shafi banu kuraiza daga nan kuma sai mu shiga gazuwatu bani mustadi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum على رسول الله نبينا محمد وعلى اله ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله إذ جاءوكم yayin da suka zo muku min faukikum ta sama da wa min asfala minkum da kuma kasan ku ko sai me hadita sakuran aiki hakan da yanayin yakin yadda suka zo su shi za na ce ka koma kalli hoton a mubarak furi da ya kawo kabiru rahman kaga ya dan zana makon za ga guraren da kafirai suka tsaya saboda yawan su wasu suna kwari wasu suna kan tudu ka fahimta da kyau ku abin da ya sa in ba da wannan kallafin da suka yi ba da kokke za su yi wa musulmi domin suna hango shi eh kuma ga yawan su ka fahimta da kyau ku to yi sa Allah yake gaya musu yayin da suka zo muku ta samu da kasa wa balagatil qulubul hanajira saboda tsoro sai da ya zamto lamfin ku ya rika haduwa ya rika kumbura yana matsowa kusa da zukatan ku saboda burki wata zunnuna billahi zunun wasu karkaiwa Allah wani irin zato na cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura ai rudi ne kawai na alƙawarin da aka yi wani alƙawari cewa za mu yi nasara za mu yi kaza za mu yi kaza jiragen sama duk zai iya shiga to ai duk wa'annan ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum zai iya kawo misali a ce waɗansu sun zo misali daga gari kaza waɗanda akan tudu suke wasu kuma sun zo daga gari kaza a kwali suke duk ba matsala ba amma dai filin yakin wannan kana magana wajen haɗuwa kenan idan kuma a filin yaki ne na cewa wasu na kan tudu wasu na kwari shi ma duk ya fita ai idan abin da malamai suke faɗa idan aka yi fassarori mutukar ba ta arufi ka fahimta da kyau ku dukkan cewa sai a ce suna kan hanya wallahu a'lam banu ga yahuda su dubu biyu da wani abu ne gaba ɗaya da yahudawa na guda biyu kawai aka gaya wa banu kuraiza da kuma banu ga tufa su ne manya a yi duk sauran da suka zo kawai da yake cewa duk yan ƙanana ne ba ma a lissafin amma a najeriya yanzu ba a cewa ƙananan kabilu akwai ƙananan kabilu da aka faɗi wata baka ma santa ba ko amma manyan kabilu da an ce kaza da kaza da kaza ka san su to wace su zo su narke a ƙarƙashin wasu to wanda suke manya a yakin azab su ne banu ga tufa wanda su ne masu mutum dubu shida wanda muka gaya ma suna karkashin jagorancin mutum biyu sannan su kuma yahudu yahudawa wanda su dubu uku ne gaba ɗaya har sauran ƙananan kabilu amma yahuda sun fi yawa su ne sama da dubu biyu sauran ne suka ɗan narke a cikin wallahu a'lam na yanzu a cikin wayannan kabilun gaba ɗaya akwai yan maka ka manta wayannan mutanen da aka tura mutum biyu sa'ad bin mu'adh da sa'ad bin ubada da annabi alaihi salatu wasallam ce zai aika su je su same su domin a yi sulhu da su a ba ɗaya bisa uku na simarul madina ai saboda ana ganin yan cikin su ne asali wato kuma yanzu garin da za a yaƙa garin su ne mahaifarsu ce yanzu ake so a je a tsoro su abubuwa domin a kyautata musu a zukatansu ta ce mutanen nan fa da muna tare da su ko ba haka annabi ya suka faɗa ba muna tare da su tare muke sheka muna kaza muna kaza saboda haka tare suke da kaji an ji ya faɗa to an kamar da cewa akwai mutanen da shi ne kananan kabilu da aka faɗa wanda suka fi lalo don su zo su tallafa musu wannan fikirar ta ka ta yi na cewa ya kai abu sufiyan ya zo misali akwai wanda suka fi lalo don su zo su tallafawa su wayannan kafiran amma kuma ba a faɗi su ba saboda rashin yawan su wallahu a'lam na eh mata mata ce mata aka yi ma shine a azab din ai na ai ana girmama shi ko aina saboda su ne manya a kafirci a duniyar a lokacin na to ba zan iya cewa babu ba tun da tarihi ne kawai amma shawarar da zan baka tun da ɗalibin ilimi ne kai ka koma ka duba babu Abdullahi bin Abi Awfa a rijal wani sa amma ka duba siyar za ka gani sai ka karanta ka gani amma akwai mana Abdullahi bin Abi Awfa eh ka duba ka duba ka koma ko kuma hikimar da za ka yi guda ɗaya kawai in ba za ka koma siyar ba ka koma inda hadisin sa bulugul maram sai ka ɗauki ibanatul ahkam in dai ya ka hadisin da guda ɗaya to zai baka tarjama duk kankanta ta ba wai duka ba shike dan sai ka huta eh ka huta ka hutar na to ka ji mu ga idan aran ba yana baka google wai ka shiga google amma in shiga google lalaci za a yi gwara kawai duba can kai tsaye eh wannan din ka duba amma ko kullum ma in ba za ka ji in ba za ka duba ba eh so yake dan je wanda me yake hara alal akal wa alaikum assalam wa rahmatullahi akan irfa sautaka hatta asma na ji kawai ka ce ta su tuka da ya wuce an ce kabilu uku ne a madina ko sannan kuma mata gaba an zo an ce akwai guda biyu autu da kanzarar ko na kuma me wato abin da ba ku fahimta ba shi ne su ba banu kurai da bara ku banu kurai da banu kainuka da kuma banu na fifi yahudawa ne kun fahimta ne kyau ko banu ga dubar ku da audu da kazirar larabawa ne ina fatan kun fahimta sannan kuma da aka zo ana magana shaharar audu da kazirar a cikin musulmi ake magana kun fahimta da kyau saboda haka wancan kabilu da ake magana na banu kuraiza banu kaza yahudawa ne suka karkasu dukkan su yahudawa ne banu nabi banu kuraiza banu kainuka yahuda ne wayannan ku larabawa ne har ka duka tufatin larabawa ne ka gane su saboda haka kuma ba aka zo haka nan autu da kajiran su suka yaki annabi amma su suka yake shi ba waɗanda suka kawo annabi alaihi salatu wasalam tangarda a cikin madina aka gaya ba bangarori ne guda uku bari quraiza kuma kowanne an gaya ma illar su a yakin odu mun dauki bangarori daga ciki bangare ɗaya saboda da rashin amanar su da rashin wato rike alkawari aka faɗi me ya faru su suka janyo yakin ko bari quraiza ba sun yi wa wata mata tsirara ba ne ba shi fara sabba yakin ba ko sannan aka zo yakin badar aka zo yakin azab wayannan bangarorin ana magana ne akan kafirai masu saurin kai kuma yahudawa ba ce ma aka yakin qurayshawa ma asali annabi ba qurayshi bane ba Abu Sufyan yanzu da ake magana ai ba qurayshi ne ka fahimta da kyau ko ba qurayshi ne amma ba maganar su ake ba akwai kabilu da yawa a cikin amma waɗanda ake magana su ne wanda suka kawo matsala kowace kabila in ta zo ta bata yi alkhairin ta za a gaya ma cewa to wato ga alkhairin ta kaza da kaza amma wajen da ake magana wanda suka bada tangarda babba har abubuwa suka faru manya a kan su ne wa'annan kabilun guda uku wanda kuma aka rika jujjuya ta al'amarin musulmai saboda mahimmancin su shine autu da kazirat saboda mahimmancin su suna muguwar gaba kamar ka ce mutanen ƙauye ne a wannan lokacin suna muguwar gaba saboda wato kabilanci amma da musulunci ya zo ya haɗa kan gaba ɗaya aka ba su ɓangarori sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubada cewa wannan shine shugaban audu wannan shine shugaban kazrat wanda za ka kana karanta tarihi ko kana karanta alkur'ani saboda wannan abubuwan da suka kullo wani lokacin a gaban annabi ma sai da hikima ta nemi ta ta barke tsakaninsu saboda dama sun ba ta ga muke mutane ne suke zaune a lan ɗaya kamar yadda da za a ce ma a nasarawa kabila kaza da kaza ko a nasarawa state ko a ce ma a jos kabila kaza da kaza su ne majority a Najeriya kabilu ne kawai waɗanda suke a gefe amma zai gabata ga muke to irin wayannan ne a ce kawai yanzu dalilin zuwan wani shugaba ya sa gaba ɗaya su narke idai da duk wayannan faɗan da suke gaba ɗaya dole za ka ana sa ta a labari saboda irin muguwar gabar da suke da ita da kamar irin haka ne kawai ka gwada da Najeriya manyan kabilu guda uku Hausa Yoruba Igbo amma su kaɗai ne sai aka yi ƙananan yarurruka sun fi ɗari uku ko su irin wayannan ne haka da kyau irin wannan ne yanzu amma a cikin ƙananan kabilu za ka haɗa misali bare bari da sauran kananan ai ba za ka hada ba to kaga mun wani abu ya faru tsakanin bare bari da fulani ba daidai da za ka hada da cikin da kuma iron ba domin wayannan sun fi shahara haka yake da kyau bana son baka wani misali ne ku dauka amma misali ka dauki fulani da hazrat da mai sunansu da da bare bari sai ka dauko misalin hausa da hazrat amma a cikin manyan kabilun Najeriya da ake da su hausa ibo yoruba su ma a wannan bangaren suna taka rawa mai zaman kanta su wayannan ba daidai suke da sauran sibiran ba da kuma saboda mahimmanci kamar haka ne haka mutane da kyau ko kabilin suna da yawa shi ta za ka mubarak kuri da ya zo an sai rika gaya ma farkon rayin ilmaksum irin kabilin kala kala an kaji wata kabilan ma sai ka ji wajen faɗar da ma sai ka dage an ya fi kawo su a farko da irin matsalolin da suke samu a farkon shi malam rahikul maktum wallahu alam wa alayhi tuslam to ina ga abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana duk bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ya amfana da mu da ilimin mu duniya da lahira Allahumma khudna fi yadina ila ta'atik wa la takilna ila anfusina tarfata ayn aw qalla min dhalik Allahumma istajib du'ana wa du'a man yasana bi du'a Allahumma anta alimun bi hawaijina faqdiha اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين